ثاني إلى المدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutum sarkiya ga wannan rana ta Laraba sha biyu ga watan Rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar da tsara kuma ashirin da hudu ga watan ɗaya dubu da ashirin da hudu kamar yadda ku saba a ranar irin wannan muna karatu a cikin littafin Nasirar Rubaiya na alallama al-faqi Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na goma darasin karshe da muka wuce wanda shine na tara mun fiye karkashin matsaloli na alhairu wal nifas hukunta hukunce na jinin haira da kuma jinin nifas wanda suna tarayya cikin abinda su duka suke hanawa da abin da suke dakatarwa dangane da ayyuka na ibada to kamar yadda muke tsokaci a ƙarshe ƙarshen wancan darasin kafin mu ci gaba da sabon fita wanda shine kitabu sala akwai yan wadansu matsaloli kamar uku ko makamancin haka a ƙarƙashin wancan ko wancan babi na alhaili da kuma wata matsala ƙarƙashin babi na annifas matsalar farko shi ne irin matsalar da mata ke samu na rikicewar jini saboda shan kwayoyi ko kwayoyin hana haihuwa ko sai ko ya zama jirgin jin wanda malamai ba sa ba da shawarar hata ko kuma ka ce kwayoyi na famili fulani ko kuma dai tsado da hanyoyi na famili fulani kila sha za a yi kila allura za a yi da dasawa za a yi a jiki ko a mahaifar da dai duk sauran sanar da yanayi ya zo ne to an tambayi malamai mene za su ce game da haka da cikin da aka tambaya ko cikin da za mu iya ɗaukowa an tambaya mana misali idan da suka yi shi da ka haka ba da mafutu kai fatawar shi akan haka sai kuke yin cewa bai kamata da mata ba su yi amfani da wani tsaro na hana ɗaukar ciki ko da ta firari ne zuwa wani lokaci a tsallace sun cika sharuɗa biyu ne sharaɗin farko ya zama da akwai lalurar da ta sa za a yi famili fulani ina ba da lafiya kuma an samu wannan bayani daga likitoci ƙwararru kuma amintattu ko kuma tana da rauni ko kuma an fahimci a daidai wannan yanayi ko waɗannan tsaka ta in ta samu ciki to za ta zama rauni da rauni kenan in ma ba ta rasu ba to za ta fuskantar matsala to idan akwai irin wannan lalura ta ce ta cika sharafin farko sharafin na biyu a nemi a samu izinin miki dole dole sai miki ya yarda duk matar da ta zagaye ta da aka yi mata famili fulani mijinta bai yarda ba ta je ta cire shi ta zo ta tuba a wajen mijinta tuba a wajen Allah idan ba haka ba to tana da sha'ani a wajen Allah lokacin da ta haɗu da shi saboda ta ci amanar mijin kuma ta yi wajen mijin bai kamata ta yi haka ba to sharaɗi na uku shi ne kafin a yi amfani da waɗannan hanyoyi na famili fulani lallai mace ta binciki ko a tuntuɓar mata ƙwararren likita kuma nagartaccen mara musulmi ƙwararre a tambayi ta tsakani da Allah kar ka kare ɗinka ina matsayin waɗannan ƙwayoyi in ya ce gaskiya suna da certificate mai muni suna da haɗin a nan gaba suna da kaza suna da kaza to siyasi shi ke nan ba za a yi ba amma idan ka cikin waɗannan suka sarta hukun ya halatta a yi amma a yi shi mu'abba cewa ba wani jinsin jin ba bigila a yi wata hudu wata shida da shekara ɗaya ko na makamancin haka amma kada a zo a ce a yi jinsin jin ga yi manufar auren ta ma ɗan a yi to kenan ai ba manufar kenan auren kenan mai zama akwai da nuna ta za a yi sannan ya zama na an samu ilimin miki sannan an tambaye likita a nitacce kuma kwararre kuma ya bayar da fatawa ko fahimtar cewa za a iya yi don ana ganin kamar babu matsala tare da cewa matsalar rukunin cikin ta kai kuma ba ta da yin kika ba fa mu muna maganin matsalar kuma kai ma za ka harabo matsalar abin da yake nufi da muna ganin matsalar so da dama ana aiwuwar yara da kawai da na kasu da aiki a cikin kuma da tafiyar kwayoyi za a iya aiwuwar yaro kan shi ba gashi za a iya aiwuwar yaro fuskar shi ban shi sauran shi mai haƙi za a iya aiwuwar yaro kullum shi ne gama a ko wannan ya fi wannan ko a rufe da ciwon ido sun yana yawo duka kuma sai da ake da wadda kusan kwayoyi sai kuka sun su ne ya faru da haka sannan sai abu na biyu kuma ai ko ba a tambaye ka ba kuma likita ne ba ka fatawa ba duk lokacin da ka hana wani abu na tabi'ar kan adam to dole a samu matsala yanzu mutum da jin tsari ka ce kada za a samu matsala yana jin yunwa ka ce kada ya ci abinci za a samu matsala yana jin bacci ka ce kada ya za a samu matsala to haka filin aida idan ruwa ke kada ya za a samu matsala amma duk da haka duk wannan bayanin nan cikin wannan sharuɗa yake babu ne to sai suke cewa idan ba sai amfani da wannan kwayoyi ka so masu yawa da mata alaka tana rike cewa za ka kasa gane wai yanzu ma kwana da wata ce za ka kasa gane launin jinin wani lokaci da shi wancan ban na ke tantance na ciwo ko kuma wanda ba na ciwo ba shi ne sai kuma misali ibn Hussein ke cewa idan haka ta faru abinda za ta kalla shi ne kwanakin da ta saba yin al'ada yake da kana min al'ada ta an ta yi ba amsa ta ayya inda tana al'adar kwana biyar wa sa'amada ta rububa ta yi bi man ilhamdi sai dai a baya da kwayoyin da amri fulani fa inna haka thumma zadat thumma zadat adatuha daga nan sai al'adar ta kawo to fa inna hadhihi ziyada tattabi al'ad wannan tsarin zai yi asalin da tana kwana biyar lafiya lafiya haka take yi sai ta amfani da kwanan kwamu dai fulani sai jinin ya koma kwana bakwai ko kwana tara yanzu shi kenan ta koma mai kwana bakwai ko mai kwana tara haka za ta hakura to da haka yadda waɗancan biyar sun suka hana ta sallah haka waɗannan uku ko huɗu da suka zo suka karu su ma suka hana ta sallah matukar tsarin bai wuce da kwana sha biyar ba tana kwana biyar shi ke sai da ke amfani da kwarin sai jinin ke koma kwana goma sha biyar in ta koma mai da kwana sha biyar rabin wata kenan amma idan ya koma da ita jinin kwana goma sha shida to yanzu kwana sha biyar sun kawai za ta ɗauka ɗaya na ciwo ne sai a koma a sake ganin likita ta gane gida kashe kuɗi kenan kuma da kuɗin da kai to ga ya zama babu riba kenan wata fasawa mai muhimmanci da Umar Sani Ibn Sa'id ne baya wacce tana da ban sha'awa yake ta tsakani da Allah mata na yawan tambaya akan wannan matsalar ta da ga al'adar su amma sun kan yi amfani da tambayoyin magani na ɗan family planning amma ga abin da ya faru yake to gaskiya wannan abin yana rikita malamai kamar da su ma ma su yake rikita su ne ke shawarar da zai ba mata idan ba ta yi amfani da irin waɗannan ƙwayoyi sai jinin ta yi rikici to ta koma a asibiti da ne ba likitan mata ƙwararriya a wannan fil in ma jinin ta ce ta ko mata da shi ta shiga la to ta je mata da shi duk ba ta warke likitan ta ba ta tunda dai a nemacciya ce ƙwararriya kawai ke amfani da shi kar ma ta fara yi kuma malami ka bar malamai in yana da lafiya lafiya amma wannan rikin tawar da aka hana kuma an taɓa koyin sallah ne ta zo da fasuwar da ba a gane amsar ba har rana ta faɗi a fita yin sallah da alwala yake ta je ta samu likita sai ta tambaye shi to kai likita me kake gani game da wannan mutum shi ne suke samu ita samu ne ta samu likita mace wadda ciwon ɗaya mace na ɗaya mace ne in ta ce mata a aida kawai shi ke nan ta je ta kirga da shi ta ci gaba da kira haka Allah ya ce idan kuma ta ce mata ba aida ba shi ke nan take amfani da hukuncin ta shi dai haka ya yi su da ko dai su ɗauki wancan lissafin da suka fara kawo ya baya ko kuma su ɗauki wannan in akwai kwararru likitoci da suke da ido sosai akan wannan matsala wannan shine matsala ta farko game da abin da ya shafi haila sai matsala ta biyu suka ce wai ya halatta ga mace ta yi amfani da kwayoyi ko allurori ko harkoki na binciken zamani a asibiti don ta gaggauta zuwan jini saboda ta samu ta gama iddata mijinta ya kashe ta amma ta riga ta san kanta sosai take jini a shekara kaga ta kace karo uku tana idda yake da kawai sai ta je ta sami likitoci suka ba ta kayan aiki kawai ta zo sai ce nan da nan sai ginin kwano nan da nan sai na biyu nan da nan sai na biyu shi ke nan sai ta gama idda to ya yi ko da yi ba sannan ta baya ta biyu a daidai lokacin akwai bukatar ka tuntuɓi hijin baya ta faɗa musu za ta yi don kila yana so ya gobe yana jan aji ne don ta fi kamar da asara ka ga yin misali ya san so da suke biyu na shekara ko ai bai ke tafiya ma kamaru ke tafi turai ma ito ya ayyukan shi ya san shi an na bakwai sai ya dawo a riga ka gama ba to a ginin kuma sai mun ji tsiya sai sun ke gaggara to akwai bukatuwar ta sanar da shi to ni mutumin nan ba zai kiyaye ba kuma na ji wasu kwari ana canza zan yi amfani da su ina ganin da wata shida na gama ko sai mace biyar da su social media to wajen sai amfani da irin waɗannan kwaye kuma ta gama gidan shin ya halatta ta iya aure ko kuwa ba a yarda ba saboda shi ma wannan kamar sabawa ɗabi'a ne to shi ne suke cewa abin da za ka yi la'akari da shi a ƙarƙashin wannan wurin kamar yadda kima misali wani mutum kamar yadda malaman mata wani kasa wanda suna taya masu ke cewa idan mace ke jinin farko don su su ɗauki tambayar kamar yadda aka yi wasu yi cewa mace ke jinin farko to kuma bayan an fice ta kenan ka fi kenan ba za ta gaskanta zuwan jinin farko ba za ta gida da farko komai daɗewa da ke jinin farko ta fahimci ita da yin na biyu da ke bane sai ke mata take ta magani wai zuwa nan jini na biyun da ya zo da bayan shi bayan ya ɗauki jini na uku ya zo ina matsayin shi shi ne malin suke masa ban haifar da saniya au salisa jini na biyu da jini na uku waɗanda suka sauka saboda shan kwayoyi da sai to sabani ne da la'ida ana kirga su a matsayin jinin haila amma da sharafi idan nazala damu fi waqtihi al-mu'tad idan jinin ya sauka a lokacin saukashi kaga in shekara shekara ta ce sai ta tafi ne bana a wannan watan watan gobe ta tsare ba su yi ba bana al'ada ba na ciwo ne to da ba wani lokaci ce wani mai ta amma in duk wata take to ya halatta ta sha ta yi a wata matukar a tsakanin jinin farko da jini na biyu da tsakanin jini na biyu da jini na uku ya fi kwana sha biyar Sura ta da ya ɗauki in kwana ya yi misali a wannan watan to in zaka ce ba da kwana sha biyar sai ka kawo su ƙwayoyi sai ke wani jinin kwana biyu kwana uku sai ya ɗauki sai wani bayan kwana sha biyar sai ka sake yin wani shi ke nan ni ɗauki ta gama. A za ka mutar malam malabar maliki amma ma tana mutu ya saki mace tana fara jini na uku ba zai dawo da ita ba. Sun ta riga ta kama hanyar gama iddanta ta yi mutum ta kenan. da haka abin da ya kamata ka yi sai da haka ne shi matukar jinin ya zo a lokacin shi na al'ada kuma a tsakanin waɗannan kwanaki na jini akwai akalla kwanaki goma sha biyar malaman da suka ba da fasashin almansuwatun da ka iya suka ce wa amma idan shari ba dawa idan ta sha wani magani wa nazar al'ayyu kafna wakati sai jini ya zo kafin lokacin da ake tsammani وقد صرح المالكية بأن النادر غير عين وأنها ظاهر كما المالكية فلما لكي تكي إن أركشا ماذا سيجين يدو بعدو كتن لأكي سماني بعدو كتن لأكي سماني wannan jinin ba a yi ba kuma hayyar da tana da ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta tsawafi ba ba zai hana ta shiga wata tafi da sauransu ba kawai da duk muke cewa ta tabbaba wa kanta ta kanta kawai ya matsayar ya ya ya makin da za ka ba ta kenan ta tabbaba wa kanta ta kanta shi ke na fahimta ta gama kanta ta haka fala kanta da yi zai da idda idda ba ta karewa da irin wannan jinin wala ta hujjuri da alwaji kuma ko ta yi jini uku ba ta halatta wani mutum ya zo ya neme ta ba har yanzu in mijin ba yana son ya mai da ita kai ne zai mai da ita ya ce wa tusalli wa tasum za ta yi sallah za ta yi azumi da ihtimali kaunihi ghaira haili saboda ba jinin haila ba ba jinin haila ba wa taqabi abin nan wa taqabi as-sawm min as-salati siyaqan bi ihtimali annahu haili ba duka jin halin maliki ka zo da kai ta kan nan suka ce idan ka sha kwayoyi biliyar ba a lokacin al'adar ta ba wannan jinin ba jinin haila ba ne za ta yi sallah za ta yi azumi baya halatta wani namiji ya zo ya neme ta wai da ta ta gama ita amma a sabda a ko kuma ihtiyaki idan ramadan ya wuce ka kirga kwanakin wannan matsalar karama a cikin saboda ke yiwuwa Allah a wurin jinin haila ne. Jinin za ta yi azumi ko ta soji kenan. Za ta yi jinin a shubuha shubuha don kuma a ramuwa ramuwa. In an je lafiya zan aka ce je yin ka aika rama. Ko dama dai Allah ya sani. Malaman ce aka suka ce kuma kaga ba su ta ce mai kyau. Sai dai ka ɗan yi sauri. Duk da madan ka ta yi soji biyu kenan. Ka sha a kenan bayan azumi kuma za ta rama a shirin su kuma da man hanafiya suka ce a jiyan da kayan jiyan da gida shari ba su mara ake dawa a fana da rasin fi ayyan da haihu fa'in da haihun wasan ka biyu ya yi wannan kuma haka ne in dai zuwa kwanakin haida yana nan a matsayi na jinin haida babu wata damuwa dangane da irin haka ko haka abin da ya fi dacewa shi ne mace ta yi haƙuri jinin ya gudana a al'adar saboda mutum da ya sake ta yana da aiki in dai sakin ba guda uku bane kuma ita san ba da yanzu gaggawa ke take ta bari lokaci zai yi da za ta zo ta gama har ta je ke aurenta shi ke nan to wannan ita ce matsala ce ita ta biyu matsala ta uku ita ce matsalar da suke tattaunawa kan su aka sun wannan wai ya halatta mace ka sha wani magani wanda zai hana zuwan jinin haila don ta samu ka gama azumin ramadan duka ko don ta samu ka yi tsawafi na ifara ko na wane ne a lokacin aikin haji me yiwuwa saboda abin da take jin tsoron kada ta tsare hukumar al'adai na jihar inda yake kai bayani tabbas za a kira ta to kaga za ta jaje kuma duk kwana ɗaya ba ka sanin kuɗi ba ne kuma ɗan uwan su da za su tafi su baro ta inda za ta wahalar da ƴan tawagar inda mijin da mace za ta iya wahalar da shi tsayawa kira to shi ne suke ce wai to ya halatta ta je ta nemo magani za ta za su yi harama gobe to amma za su jinin ta kuma zai zuci sai to mana ta sha magani sai jinin gaba ɗaya ta tsallake wannan watan ta yi lawafinta ta yi ayyukan hajjinta ko gaba ɗaya ta gama azumin ramadan ɗinta daga farkon ta har ƙarfi to ya halatta shi ne malamai na cikin suka ce idan dai da ta sha maganin jinin ya tsaya in bi zo ba to shi ke nan ya yi da dai likitoci sai suka ce to akwai sharuɗa guda biyu da ya kamata na ɗaya ka tabbatar lokacin da za ka sha ba ka da shi domin inda ciki akwai matsala zai ɓanna a cikin na biyu ka tabbatar ba ita ta je shago ta siyo maganin ba ta hannun kwaɗarren cikin kuma amintacce ta kai ta ta ce ko na rubuta hana haila sai ta ambata a'a banda banda wannan gwamnati ya faruwa likita jin da kyan dai duka wannan suna ga za ta iya za ta iya za ta iya fita shi ne suka ce wala haraja ala almar'ati an tatanawala shay'an min al-aqatir al-fiqhiyya babu da kuma ta sha kwayoyin da za ta hana ta da malkin yudi shawra dan hana saukar jinin a jinin haida au ta kalila kusurci ha ko kuma a rage kwanakin kwana mai suke fiye bakwai in kika sha wannan kwana ɗaya zai babu kuɗi sai haka da ta tamakkana min tsawafi bil bayt dan ta sami damar ta yi dawafi a ɗakin Ka'aba ko ta samu damar yin azumi da yawa da aka tambayi al-Allama Ibn Abdul Mubarak sai ke la haraja fi dalika li anna fiha fa'idatan wa maslaha babu ne in mace ta sha waɗannan kwayoyi suka hana saukar jini ita ce a baki ma akwai maslaha ba wannan mace in ba isa ba ne a tarihi za ta taɓa yi sau ɗaya sai azumi tun daga farko har ƙarshe kaga akwai maslaha ta kafa tarihi kuma akwai fa'ida daga ciki a tafi kuma annabi wa hatta la tu'akkila rukkataha za ta yi tawaki a ɗakin Ka'aba tare da mutane yawman hajjin akbar kuma ba za ta fata wa ƴan rundunar su ko hukumar alhazan jihar su ko ƙasar su a lokaci ba sura ka in mace na da bukatuwar haka ya zama da ba ta da cikin kamar cikin suka ce kuma ta ji ta hannun ƙwararren likita ya tabbatar da cewa babu matsala babu babu babu da in ta yi haka to amma ana za ta nemi ilimin bibi aka ce a in hana zuwan ilimi ba sai ta nema ba shi mafiya ba ta kawo ba sai dai ita ce ta sun ce a ba aiki gani ta sha ya hana zuwan jinin sai akwai matsala kila madadin ta samu ciki a wannan watan ba za ta samu ba kaga ta cutar da rigin ta cutar da rigin shi kuma kira ta duk da ta za ta samu ciki a wannan bai kwace a dace a wata na tare za ta haihu za a yi ta gani lafiya kaga ta ja mata karin mata ka san ku kudin da yake da yasu zauna in ya kwata to kaga shi ma din ya kamata ta nemi izini shi ta fada muku da to da abin da kake so ta yi ita ne magana da kissa ta san lokacin da za ta yi tambaya ba zai dawo in ne ya fi ya fata ba fata gara mashi kuɗi ta mata kawo su garinta to zai hada da ita da kamfanin bankin da kama din biya wani amma ta ta yi ko a ra'a to zai ta kawo wannan bukata to sai mun kala ta ido menene hukuncin jinin fari na ɗaya kenan kuma menene hukuncin jinin zubar da ciki ciki na halal ko ciki na haram da kawar ciki hukuncin da yana kan babban ne da zuci cewa wancan cikin da yake na jana a iya zubarwa a zama sun cewa cewa nan ana yi kuma ya zubar da cikin a yi cikin ba na halal ba ne wani ma idan aka zubar kuma sai wani ma ba a zuba ba sai ta yi wanda bai aure da ne ne mata kwata kenan ta zauri su zuwa da yi ba don alwala da bai kira shi da na wanda aka daura wa aure ne ta kuma ta ba ta daura ta kan cikin ta bai da kuma ko da an yi ganganci an daura ya kamata a yi mashi sani duk duniya a gani radda aka zo in aka sa mace suna in aka kai shi makaranta kar a kira shi da sunan wannan uba sai da uba sai dai kawai inda ka ada mu a ba hagu fa ihwanukum fi dini wa mawanikum sai a duba wani suna ga nagari sai a ce mace dan wani قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا yace kusan kowa Abdullahi ne yace to wannan yaron Abdullahi ko da ba ku san Abdullahi ko kai wannan ita ai Abdullahi sannan in wannan mutumin ya rasu wannan yaron ba zai gano ba idan ƴaƴan mutumin da aka haifa bayan aure suka rasu suka rasu wannan ba ɗan uwan su bane sai kun zai iya gadon su a matsayin lebumbai amma ba a matsayin kuɗi ɗaya ba ka kuma gadon kowane iskar ke da nan ba ma dai mutum ke magana nan idan mace ta yi bari ko aka zubar da shi wannan jinin da yake zuba menene hukunci shine suka ce idza kana al-ijhadu ba'da ma taqdusu al-fiqh ba'da ma taqallasa al-fiqh idan cikin da aka zubar in lokacin da aka zubar da cikin dan tayin ya fito fi da alabatul insani abinda aka ciro a matsayin cikin akwai alamar da ke nuna mutum ne ba komai koyuwarta ko da da na'ura za a gane min rigid aka iya gane wannan kafa ce aura'atin aka iya gane wannan kai ne auyani aka iya gane wannan hannu ne walau fasiya ko a koyi ko da mutane mu a kare gari aka kun kalla ba mu gane amma likita na zuwa cewa dan tudun nan da ka gani shine kai to sai ta yi hukuncin da ba za ta jira har kwana arba'in in kuma ya ɗauki kafin nan to shi ke nan sai wanka amma za ta bar sallah za ta bar azumi za ta bar kwanciya da mutum tana da shi hukuncin shi hukuncin nifas ba dai a an tabta hatta ta tsora walau ila arba'in da yauma amma idan cikin da aka zubar gudan jini ne kawai ko ɗan dunkulan nama ne babu wata alama da ke nuni ga wata gaba daga cikin gaban mutum fa hada yu'tabaru damu tsakari wannan jini ciwo ne baya hana ta sallah baya hana ta azumi hukuncin ta hukuncin ne talatul bauli duk sanda za ta yi sallah matukar jinin bai daina zuba ba to sai ta yi alwala wannan kai shine ka'idar hukuncin ta in kai haka shi ke nan dole su ne yan matsaloli guda hudu wannan tana cikin babun nifas ne dan karin haske ne dangane da babin haida da nifas ina yi samun rai wa alaikum assalam Ah, right, matukar kana haidar dole ka tsaya ka yi iddar da haila ba dai kana jinin ba to ɗaya a shekara shi ke nan za ke ta jira inda dai har kun ta jira zai yi da a ce ba ta yi ne gaba ɗaya shi ke nan wallahi ne inna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna kowace ce da aka faɗa nata duk abin da dai tana yi madan akwai na zama da mai sharhin askari ne na Abu Bakar ibn al-Hasan al-Kashinawi wani mutumin nan kasar da ya hijira ya koma Saudiya ya yi sharhin askari cikin mujallabe ya sharhi ne dan karanta har a kuma yana sa al-Kashinawi mutumin kasana suna ce da al-Muhajir musamman ya bar nan kasar sun wasu shekaru can baya a Saudiya ya zama shi a can ya rayu a can ya rasu a can ya wani sharhi to a cikin ita akwai matar da a shekara uku da ɗaya take yi. Kuda ka in mijinta ya kaje ta za ta yi a shekara tara. Ai ba ta da ce, mijin bayan da ya kaje ta shi zai ciyar da ita ne in ya gaji ya dawo da ita. In ya gaji da ciwon ɗan kuciya ko? Sai dawo da ita, sai wai ce za ki gawa da ce, sai ba ɗiran ya ɗaya. Ya yi ke ce, tsakiya jin gajiyar da karatu ne zai dawo da ita suna ka ba damar tana yi sai ta jira sai ta haƙura haka Allah ya ga dama shi ko ba a ce ma Allah gani wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Thank you. biyu ana jin da dole ma ce biya a ƙarfe nawa jini ne duk a in jini ya ɗauke ba za ka biya ba saboda ai jinin ya zo ne a lokacin azuwar a lokacin azuwar din ya zo an fahimta wata matsala ce a nan mu'akkada na ina tare da ita na kan rasa su lokacin da zan yi suna cewa abin da za a yi la'akari ne idan jini ya zo wa mace tsakaninta da fasuwa rana gwargwadon abin da za a kallaci raka'a biyar to ba za ta rama abu da la'akari ba zai jini ya ɗauki to da raka'a biyar sai ka cire sallar asuhun sauran raka'a ɗaya wannan da suka ta yi ta ja mata na asar ta tafi da ita amma idan jinin ke zo ba sai bayan rana ta faɗi kuma ba sai azumar da la'asar ba sai ta biya har ma da ita ke bayan waye ke ke sakaci waye ke ke sakaci haka misali da jinin mace zai ɗauki tsakanin da da faɗuwa rana kwatankwacin a ce iyanka ya ɗauki yanzu tana ganin ya ɗauki sai maza ta ce wanka tana gama wanka ta duba agogo ko ta duba rana tsakaninta da fasuwa rana za ki tsallatar raka a biyar to za ta rama a zuwa saura raka a ɗaya ko wannan ɗayan ta ja mata ta tara mana kasar in ta ki ana yin ta a lahira haka na ke da yasa suka ce wurare guda uku na da haɗari da mai haila lokacin faduwa rana da lokacin ma lokacin biyu kai kenan lokacin faduwa rana da lokacin gujewar alfajir suna da haɗari wata ta rika dubawa to da komai zai iya faruwa za ta yi wa mai bukatar ba a bukatar ta yi sallah ta je ta yi ta yi wahala akwai bukatar gida ta yi sallar ta ki shi kuma Allah ta da ya aiko manzon shi kuma ya yi bayani kuma za a tuhume ta wa alaikum assalam na'am Eh wanda aka yi ba ba aure ba.
ta shigo cikin gida su mata su ne su a gida da gida amma da su da ƙarfi
Ne babban magana ba?
aka zo aka zana da an fara da shi da kayan da ruwan kayan su kama wani shi ke kawo to a zan ma ya yi da ya zo shi su ba ba ba shi ba
A kiyar ma yi wata biyar ya san ba ɗan ne. Ba sa'ad da za a ta yi ba wata biyar. Ba sa'ad da za a yi abin da malamai suke cewa hikimar da akan iya yin hikima. Shi ya yi mata hikima. Wannan ina so, ba ta wurin kumburi in ta bi gurke yi. Ba ɗan shi bane gaskiya. Kuma auren da aka kunta bai kunta ba. Ko da ya tare da ita sai gano tana da shi. auren fatacce ne ba ta ne abin da za a yi za ta cewa ta koma gidansu in ta koma gidansu kila kuma a ce a ta koma gidansu kila ta haihu ko a ta wata doguwar tafiya sai ta je ta ce mata biki suna da ɗan uwa a gana jinin ya yanke yanzu an gano an tura ta ko ba ta yayi ko kuma ai wani ta'addancin a tsaye a tsara aka zubar ta zo ne jini daya bayan jinin da ya zuba lokacin zubarwar ta gama jinin zubar da cikin aka jira ta jini daya ila duka za su iya faruwa a wata daya to za a iya zuwa a mutum biyu mutum uku a yi sabon taura a wuta da ke gashi in aka yi wannan cuwacuwar wannan yadda mara dabarar yaji wai ma na guda amma a yi shiru an gano tana da ciki aka yi auren sa auren su bai yi ba amma tan farko ba ta ce bane ya'ya na biyu da na uku da wanda da aka haifa bayan shi ya'yan shi ne amma da dubu mana auren yana kandan kandan su da su mata da suka gano da ciki a haka ai ba ita za su ce ma ko shi za su ce ma ai tana da ciki ba a haɗa manyan suna a kira mummuna da ya haɗa zikiri kai kuma kai ne wani a aro yan nan tana da ko a ɗauke ka mayar da ita gidan idan ta haihu da ita ban saboda aure duk kayan da ya bayar in ya kwanta da ita bayan tana da cikin ta cinye wancan sadakin kenan duk da cewa auren su bai magana amma da ta kai an zo sai a ɗan sa wani abu ɗan kaɗan aiki bayan shi yanzu shi ne yake na shi ne kira ta ce ba na shi ne ta da ai shi ne da ma magana ai mu shari'a ita ce ba da na saba wani dan wani ne wani ba dan wani ba yanzu wannan maganar ce su yi ba ta wuce kusan hankata ba da kukan muciya akan takanda ba ma ta da matsayi kwata kwata kalamu na gairu da ba dan ya ce na shi ne ai ne da mutum na shi saboda alwala da sun kira wannan san kuma an same shi da dole kira ba dan ce bane dan da ne ba zai gaje shi ba har abada ko ya ce dan shi ne ba dan shi bane kamar yadda da zai aiki da matar da aure matar ta bata mata ne ko dangin ta su bata aure ya kora ya kora banza dan shi ne to haka ma wannan ba zai iya jirgin yake da shi ba ya sa yana da kyau wannan gwajin da ake yi kuma daga cikin gwajin da ya kamata a ba muhimmanci gwajin gwajin ciki kuma kuma gwajin ma a daina kare su yadda ake yanzu kawai an gwada amma da wai kawai su tafi su Najeriya kai kaga har dubu ana yin da dai duba karolan da da ake da ba da salawa rufa wani haukan tuta ne duk yadda design yake zai maka shi ko na asibitin ingila ne wallahi bai maka design kana zuwa nan yaro kuskure wani yaraba na inda ake printing press din nan wala duk paper da kake so ka samu sai ina dunka in kace musu kana son ka buga kuɗi ne sai sun fito maka da paper da za ka ɗauka to kaga idan an tashi sai ake kamar nan masallacin muna da tsarin ma ga mu nan da kwararrun likitoci ga mu da mata da suka yi nasarar da sauransu duk kwacin da za a yi guda su kaga su ba za su yi mana tuwa ba ke kai an go ka je gun da tawani ya ɗiba duk abin da ake so na samfur amarya ke gun da tawanci ta ɗiba duk abin da ake so na samfur gobe ki ba mu wutan kuma ba ku sani ba in bai yi ba kawai kike ku fi sanarwa ba ta wura aure to ya fi ba da tabbas amma ana nan ana ta ɗaura auren da kike wani in sai ce na ki ne kaga wani in ce na ki ne ko kamata ya kama shi farko ne inda ya taɓa aure ba juna na ɗari da dorin shekara ɗaya in ya taɓa aure a gefe kowa ya tuka saboda ya yi ikirari ya yi ikirari in ita ma ta yi ita ma ta yi ikirari a kira ta haihu a karɓaɗan abuda ne ta da ɗaurin shekara ɗaya na kai ta gidan yaro mutu biyu ko dan cikin zai ma a cikin bangaren mata ko inji ba haɗawa ake yi ba gidan yaro na da tsari ina wata ran to yawa aka samu irin wannan wani tun a gida yake bayani tun kafin a daura wuri daga da suna kuma yanzu haka za ka tuzarci za ka ɗora ɗora kuma an sani kuma ya sani haka nan ba ba maganar cikin za a ɗora ɗora kuma haka za a dinga hayyawa ana samun irin shi za ku rage ke magana ce shi shi ya yi ba ana rage ke yau misali cikin na wani ne da ba mu misali cikin gida ta yi ya sa kike hikima da ba da haka na auren da wata biyar ta yi mara mun da ba ba don zama kudu da wata kudu ke duk ya da kama nufa da su a rakiya da tarihi wata haifar kuma a cikin gaba da ayyuka dole a rikita tarbiyya وعليكم السلام ya yi inda an raba auren ta koma ta ainihin ko ma ne suka yi ta yi jini daya jini ɗaya sun ya isa istibirai kenan dan ya samu mutum uku ko da saura wa falalika illa bi waliyin gashi wa sadaqin wa shahidi ya adali kenan suka yi haka shi ke nan sai a yi bayi saboda yana kodan mutunci ya zube ne ko? to wale kuma shi na ya ce daura a wani bashi a gaskiya sa rana ba daura aure ba ne ai ga shi ma muna ce mai sa ranar daura aure ba daura ba kenan da farko farkon dawa ma da ba Allah ya shi daga Madina yana da wannan fahimtar in aka sa rana yana da daura aure ne kafin kake ya jinna fatawa yace duk bayanin da ya kamata ya samu ya samu sa rana ba daura aure ba sa rana ba daura aure ba da ka dan an dan kana da ka sa rana ya ka sa rana da wani karka ba su kadai karka ba su tafiye tafiye karka ba su komai tsayar da aka daura wa shi ke nan amma ya kaga suka ta hanyar zuwa makasar ma'amina shi a janabi a janabi ne su da ka a fahimci cewa ta ra'ayar ba daura wa ne sai a kiyaye sai a kama wa kai mutunci na Eh. Eh. Tapi di Abu fahimtar wasu malamai da yake da shi ne kamar da da yake. Akwai wanda suke ta bata komai ba, to amma kuma tafa ta a haka ba zai zama ya fita a banda ba. To sai ya zama na ce za ta sadakin an zo sai a sanya wani abu dan kaɗan sai ya zama shi ne sabon sadakin ko bai da kuɗi a yi a matsayin bashi nan gaban ya samu ya biya kanta cewa da kiyayewa shi zai samar da nagartacciyar tarbiyya ta yayin da ake fata a haifa to sannan inda yana ganin ma ba zai yi wannan kitabun ba matsalar da da take da muhimmanci karkashin haka matsalar zubar da cikin ana yi tambayar malamai kuma sun bayar da fatoyi sosan gaske akwai masu kan sassauci akwai kuma wanda za ga suna tsayawa matsaya ta tsaka ta matukar mani ya shiga cikin mahaifa ko da dinki ɗaya baya halatta a shiri kawai ka bashi a haife shi ka bashi a haife shi saboda ila za ta ce to ai da ya abin kunya to a da abin kunya ka saban Allah ba ne an dai riga an saba ma Allah ila kuma za ta iya cewa to ai ba ayyiyar a same shi ba to da ƴaƴan dama sun isa za a sha wahala duka Allah ya bayar da amsa ويقول تعالوا أجل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كيف ولا تقتلوا أولادكم من إملاقه نحن نرزقكم وإياهم سورة الأنعام هذه سورة الإسراء لكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم سيرزقهم وإياكم inna qatlahum kana hitan kabira sai malai suka ce ko dai ka kashe kan tun kafin ya zo sai aka fara sai aka ce maka to ai da kai din da dan da zai ba da Allah zai azabta ku shine ayar al'ami sai aka fara da kai ne gida inda ba da amma ƴaƴan da suke tasu ya ga ce maka na hannu na ruzuku hum har ƴaƴan ma da suke gini wuce azabta su ba kai ba wa iyyakum da kudin ma iyaye su da ka duka baya halatta a zaman wanda suka yi sassauta iya sassauta da suka yi suka ce idan mace ta samu ciki kuma iyaye suna da iya abokan yayan nan ta ga musu a batta dai ta haihu za ta hana su zirga-zirga a gari ta gama kashe su saboda kila su suna da mutunci kila ita ma tana da mutunci kila da tausayi ne kila waye shi ne suka ce to in har mace ta yi cikin da ba na anan ba kuma aka ga barin da shi ba karamar matsala ba da in har za a jira to ya ci ga sharuɗa kusan guda biyar na ɗaya karkar a hura ma yana rai kenan wata ɗaya ko wata biyu dole a tabbatar da yaya ya ya na biyu ya zama da ita matar tana da mutuncin da in aka bari ta aini ko aka ji labari shi kenan mutuncin ta ya zuri shi ko mutuncin yana da kima to sai a ce dan a kare mutuncinta kuma cikin bai yi wata ɗaya ko biyu ba a cika tsaro da shi sharaɗi da uku shari'a za ta yarda a zubar ne dan a tsara mutuncinta in mutane su ji labari ba amma idan labari ya riga ya ko ka zubar ka zubar da banza mutuncin ya bi sai zama da labarin duk duniya ba wanda ya sani ina da ya tafi uwanta shi ne sharaɗi na uku sharaɗi na hudu ya zamana in an zo zubarwa ba zai haifar mata da wata matsala a yanzu ba ko kuma wata matsala a nan gaba ya ji a samu likita sai to ga ta ta cika dukkanin sharuɗa yanzu idan nan da yanzu idan aka zubar da cikin nan zai yi mata illa nan gaba likita ce zai iya mata munar illa sai a bai shi zai iya sababa mata rakar zai iya sababawa nan gaba ta daina haihuwa ta ce to shi kenan yanzu a abin nan abin mata ce to sannan sharafi na biyar in har akwai yadda na haihu a fasta da cikin kuma a rika magana kuma har ta haihu kuma har ta zo ta ci gaba da rayuwa ba wanda zai sani dole a jaraba kuma zai iya yiwuwa kawai an auna ya da kuna da ciki ta biyu kuma kuna da ɗan uwa a Maiduguri kuna da wasu a Kaduna Kebbi kuna da wasu a Kwatano kuna da wasu a Kamaru sai ku yi waya wanda za ta zo wajen sai ku tattauna da su ga matsalar ta faru nan tun ba in ta zo za ta yi za ta shigo gari ki daddare sai ka biyu da su ko juna na da tana zuwa su ce lafiya kai ka wani faru sai ta yi tsabar ta a Kwatano kudin zaman ta aka baro sai ta haihu tana haihuwa ta murmuri sai ta girgir sai ta baro jinjiri sai ta dawo nan sai ta zo nan kawai sai auren ka ba kin ka alaikum ka ta kuskura sai ka bada ba shi kuma wanda ya zo neman ta har ya matsa da tambaya ko ruwa ko ba dawa a yana da haƙƙi amma dai ita kuma kar ta faɗa ha to ka yi rubuta yau kenan lokaci haka haka kuwa da rabani a wannan da su kuma komai ya wurin ba zaman lafiya ka kalla kamata ka ce mun ba dawara a yana ta ya wata lokaci aure ba dama ciki kawai dai to in dai za a iya cike sharuɗan nan biyar kuma wannan suna da wuyan cikawa wallahi kina da mutumin ba za a iya cika su duk da biyar din ba mana a bacce ta haife shi ya ga alkhairi wallahi ke da wani gwamna mai adalci za ta haifa abin da uba to ba ba masu uban nan ba ana ta fama ba za a ga rumfar Allah ba abin ba ce ma ba ce ba za a ga rumfar Allah ba ba za a kai ta a sai ka ga albasa ba sai hadin ruwa ba Allah ya samu dace yana da kaje muke haka Allah ya mu darasin gobe mu tashi a kitabul salah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum